الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأسلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته a yau sha takwas ga watan januwari shekara ta dubu daya a dubu biyu da ashirin da uku a wannan rana mai albarka za mu fara karanta wannan littafi na mai suna ta'alimul muta'allimi ɗariƙut ta'allum ta'alimul muta'allim ɗariƙut ta'allum na babban malami al'imam burhanul islam azzarnuji al'imamu burhanul islam azzarnuji tilmizu sahibul hidaya kenan a wannan wato lokaci mai albarka a yau da ikon Allah ta'ala za mu fara tattauna akan wannan littafi mai suna ta'alimul muta'allim wato koyar da mai neman karatu hanyar neman karatu ta'alimul muta'allim koyar da mai neman ilimi mai neman karatu dariqut ta'allum wato hanyar samun karatu wanda yake da ragaba yake da sha'awar ya nemi ilimi to za a koyar da shi hanyar da zai yi karatu din um, mai littafin sunansa burhanul islam azzarnuji mai talimul mutalim sunansa burhanul islam azzarnuji rahimahullah Allah ya masa rahama um, da yawa malamai sun yi bincike akan sunansa um, ba su gano waye sunansa ba sai dai ya shahara ne da lakabinsa shine burhanul islam wasu suna ce da shi burhanuddin shi burhanul islam ko burhanuddin ba suna ba ne ba lakabi ne an gane ko an ce da shi zarnuji an danganta shi ne nisba ne zuwa garinsu mai suna zarnuj zarnuj an san toki ko yawa can a can toki ne garin yake biladu turk ake cewa kamar yadda mai yaƙutul hamawi a cikin mu'jam ɗin sai faɗa ya ce wani gari ne shi zarnuch ɗin sananne can bayan wani guri da ake da shi ake ce da shi hojand a turkistan turkistan shi sa aka ce bilad a turk Um, akwai kazakhstan akwai pakistan akwai afghanistan uh, eh? akwai tajikistan akwai turkistan akwai kuma turkey uh, wannan turkiya to afwan nan uh, ba, ba turkiya nake so na ce ba garin, garin zarnuch din yana turkistan ne ba turkiya ba turkistan to shi wannan malami burhanuddin ko burhanul islam azzarnuji in kun lura kun ga babu sunan ai sai dai burhanuddin ko burhanul islam azzarnuji to malamai sun ta bincike su gano ina sunansa ba iya risko sunan shi ba a shi malamin fiƙihu ne yana bin mazhabar hanafiya ana ce da shi faƙihun hanafi ya fi shahara a ilimin fiƙihu kuma yana bin mazhabar hanafiya shi sa a cikin littafin ɗin da za mu karanta za ku ga yana karkata zuwa ga hanafiya ɗin cikin hujjojinsa da yake kawowa da maganganun malamai da yake buga hujja da su yawan maganganun malaman da ke kawo malaman ahnaf ne saboda shi ɗan hanafiya ne kamar yadda malamin malikiya yake yawan kawo hujjoji na malaman malikiya da sauransu yana da waɗanda suka yi riwaya daga gare shi da yawa cikin waɗanda suka yi riwaya a gare shi na maganganunsa akwai babban malami burhanuddin ali ibn abubakar al-marghinani wanda ya rasu shekara ta 593 al-marghinani akwai rukunul islam kun ji sunan nakin burhanuddin burhanul islam rukunul islam wadda munan ba a fiye sawa ba muhammad ibn abubakar wanda ake ce da shi imamu zadihi shi kuma ya shekara ta 573 akwai fakhruddin kun ji wani kuma burhanuddin fakhruddin rukunul islam zaharaddin mu kuma nan muke cewa ku to akwai fakhruddin alkashani um, ana cewa shi ne abubakar ibn mas'ud alkashani mai bada'iyar sana'a kenan wanda shi ma shekara ta 587 ya rasu Allah ya masu rama babban malami a zarnuji a burhanul islami zarnuji mai wannan littafi kenan malamai sun yi ta bincike su gano wace shekara aka haife shi ba a iya ganowa ba wace shekara kuma ya mutu ba a iya ganowa ba amma dai an gane cewa yana cikin malaman karni na shida min ulama'i alkarni sadis malaman karni na shida wasu sun ce ya rayu tsakanin karni shida har ya tsallaka ya shiga ɗaya bisa ukun karni na bakwai sannan allah ya masa rasuwa a lissafin hijiriya kenan ba lissafin boko ba Allah ji kansa Allah ya fi masa kun ga amfanin ilimi da karatu duk dadewa inda mutum ya yi rubutu duk dadewa inda mutum ya yi rubutu to sai dai duniya ta zo ce ta tafiya ta ta tafiya ana faɗan tarihinsa cewa shekara ta ɗari kaza dubu kaza ya rasu yana ta samun lada to shine amfanin mutum ya yi kokari ya nemi ilimi bayan ya nemi ilimi kuma ya yi rubutu ya yi rubutu abinda mutum ya sani ya rinka rubutawa ana farawa ne da karamin karatu a hankali hankali mutum har ya yi karfi Allah ba mu ilimin da za mu rubuta wani abu mu tafi mu bari a amfana a wannan kenan malam ya ce bismillah rahman rahim haka ne ko alhamdulillahi alladhi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alami wassalatu wassalamu ala muhammadin سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه ينابيع العلوم والحكم ya ce godiya ta tabbata ga Allah ya fara da alhamdulillah ya yi bismillah ɗabi'ar malamai idan sun yi rubutu ko za su fara karatu suna yin bismillah saboda yin bismillah wani abu ne wanda yake da muhimmanci kwarai da gaske a rayuwar mutum musulmi kuma manzo Allah ya koyar da mu ya kuma karantar da mu muhimmancin farawa da sunan Allah a cikin dukkan abin da za mu fara don mu samu albarka ya ce alhamdulillah godiya tabbata ga Allah wato shi ne Allah wanda ake siffanta shi biljamili al-ikhtiyari على وجه التعظيم والتبجيل أنا جرم مع الله أنا بودي الله أنا فدا دباكي كما أنا يأيكتي shi gode wa Allah ya kunu billisani wa shukri ya kunu billisani wal jinani wal arkan in an ce alhamdulillah godiya ta baka a shukuru lillahi fa shi kuma yana faruwa har da gangan jiki ma idan mutum aka yi masa abin alheri sai ce ya gode ko to mu ma Allah ya mana alheri ai shi yasa muke ce mashi alhamdulillah muna yi Allah godiya ya ce Allah wannan Allahu suna ne na ana cewa alwajibul wujud sunan Allah daga cikin sunanakin Allah suna da yawa amma wannan shine babba wanda suna ne istajma'a jami'a wato sifatul ilahiyyati ya hada dukkan sifofi na Allah kasancewarsa shi Allah ya fi kowa allazi faddala bani adam Allah shi ne fifita waye bani adama Allah ya ce wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila mun fifita ɗan adam a bisa da yawa daga cikin abin da muka halitta a cikin suratu al-isra adam din annabi adam babanmu kenan suna ne ajami adam ala wazni fa'il kaman shalih ba af'al ba adam shalih haka wazanin sai yake shi annabi adam shine farkon halitta asalinsa shine farkon halitta ba ba wani dan adam da ya taba rayuwa a duniya in ba farko in ba annabi adam ba kuma da Allah ya zo halittansa kamar yadda riwaya ta zo duk sai da aka ɗebi ƙasa nau'in ƙasa kala kala kala ƙasar duniya gaba ɗaya da fara da ja da baka da ruwan ƙasa da menene aka kwaba Allah da hannunsa da ya dace da shi halicci annabi adam ya iblisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya istakbarta am kunta min al-alin kun ga Allah cewa ya iblis me yayi hana ka kai sujada da abinda na halice shi da hannuna da ka annabi adam girman da ya samu Allah ya halice shi ne da hannunsa sun maƙala da hukun fakan ya ce kasance sai kasance to me hikimar da aka zo halittarsa aka daddebo nau'in ƙasa duka gaba ɗaya abu ɗan kullum a duniya za ga mutane kala-kala ne akwai baƙi akwai farisal akwai bature ja akwai balarabe akwai wankan tarwada akwai kala-kala akwai dogo akwai gajere akwai wasu mutanen da kan gajeru ne yanzu kamar mutanen malaysia za ga 'yan ƙanana ne gajeru dukansu gaba ɗaya mutanen toki kuma dirka-dirka nan mutanen masar kuma za gan su jibga-jibga haka mutanen najeriya kuma da niger za gan su haka-haka dai akwai manya akwai kanana akwai bakayya wani bakinsa sai ga kamar gawayi kuma irin mutanen sudan daga cikin bakaki a duniya akwai mutanen sudan musamman 'yan janub ɗinsu wani in ka gan shi za ka ɗauka gawayi aka kwaba aka aka yi shi haka Allah yake wani kuma farinsa ya yi yawa za ga in kamar in ka taba shi zai abin nan kamar zabiya to kuma kala-kalan mutane akwai akwai wanda yake yana rayuwa a wurin zafi wani yana rayuwa wajen sanyi wani yana rayuwa cikin ruwa akwai gari guda duk a cikin ruwa suke gaba ɗaya kawai katako ne aka ɗora a ruwa suke rayuwa za su yi naman miya kawai sai dai su je su jefa fatsa su kama kifi kawai su sa tukunya su ci akwai wasu kuma a cikin daji suke rayuwa cikin dabbobi cikin aljanu to hikimar shine damun kasar duniya daban-daban take to shi yasa Allah ya halicci dan adam daban-daban amma dukan mu baban mu adam to shi adam da aka zo mai halittar komai sai da aka hada masa kamar yadda hadisi ya zo cikin sunan abi dawud da imam tirmidhi da imam ahmad da ibn hibban da imam al-hakim da imam al-bayhaqi a cikin sunan al-kubra da isnadi ingantacce wannan launin launin zuriya sani gaba daya an gane ko yawwa to Allah ya ce malam ya ce allazi faddala bani adam Allah ya fifita bani adam su ai bani adam dan adam su ai dan adam duk wannan mutane kenan bil ilmi wal amali ya fifita su da ilimi da kuma aiki ma'ana shi dan adam yana da daraja da falala a wajen Allah in yayi ilimi kun gani kuma ya aiki kenan mutum yana so ya samu daraja a duniya fifikon da Allah ya toyi ilimi kuma ilimin nan kowane ilimi da ilimin addinin musulunci da ilimin zamani li'an Allah faddala bani adama bil ilmi sannan abu na biyu kuma mutum ya yi aiki da ilimin idan mutum yana so ya samu falala to in yi ilimi sai ya aiki da shi injiniya in yaje zama injiniya ba sai je practicing ba likita in yaje zama likita ba sai je aiki ya taimaki mutane ba haka mai karatun addini sai ya aiki da shi Allah ya fifita dan adam bil ilmi wal amali ala jami'il alami akan dukan talikai kar ku manta fa za mu zo kowa zai zo fassara ko yawa a rinka ganewa ala jami'il alami akan dukkan talikai al'alam din akwai fassara da yawa alam alhamdulillah rabbil alamina wasu suka ce alam abinda ake nufi wai suna ne na mala'ikun da suka fi kowa ilimi a cikin mala'iku al'alam sunan mala'ikun da suka fi kowa ilimi a cikin mala'iku da kuma cikin mutane ma'ana duk wanda suka fi kowa ilimi cikin mala'iku duk wanda suka fi kowa ilimi a cikin wa mutane da aljanu duka su ne alam fassarar farko kenan alam wanda ya fi kowa ilimi cikin mutane wanda ya fi kowa ilimi cikin mala'iku wanda ya fi kowa ilimi cikin aljanu shine alam almutakallimuna masu ilmul kalam kenan suka ce al'alam a ismun ne likulli mawjudin yi ulamu bihi wato alkhaliku wujudullahi kenan sunan duk wani abin da yake samamme wannan shine fasarar da ake ta yi fasarar mutakallimun al'alam suna ne na duk wani abu na duniya duk abin da ba Allah ba wanda da shi ake gane akwai Allah to shi ne alam fassara ta biyu kenan ko duk abin da ba Allah ba shi ne alam yanzu wannan alam ne kaza alam ne kaza a komi alam ne to amma alam din ba sunan abu ɗaya ba ne yanzu kun ga akwai alamul mala'ika duniyar mala'iku alamul jinni duniyar aljanu alamul insi da na mutane ashe alam din suna da yawa akwai alamul malak mala'iku alamul jin wannan mutane ne gaba daya kaga alam ne suma aljanu suma alam ne al-aflak manya-manyan taurari falaki-falaki tsirrai tsuntsaye alam ɗinsu dabbobi alam ɗinsu to shine alam alamul hayawani kenan ina fata ana fahimta kenan shi alam ɗin ba laisa isman li majmu'i ma wallah shi alam ɗin ba sunan gaba ɗaya abin da ba Allah ba ne a ɗaiɗaikun abin da ba Allah ba shine alam ina fata ana fahimta ibn wahab ibn munabba wani babban malami ne an waito da gare shi yana cewa inna lillahi ta'ala samaniyata ashara alf alam tab ai Allah yana da alam alam din nan kamar ka ce duniyar kaza duniyar kaza kusan guda dubu goma sha takwas ya ce wa duniya alamun min ha duniyan nan guda ɗaya ne a cikin dubu goma sha takwas nan wahab ibn munabba ya ce inna lillahi ta'ala Allah yana da mai samaniya ta ashara alf alam Allah yana da alam alam in ba ka gane ba duniya duniya duniya Allah yana da duniyoyi duniyoyi duniyar aljanu duniyar mutane duniyar ko in ce wannan duniyar in general a dunkule tunda akwai abubuwa da yawa a cikinta to irin wannan duniyar Allah yana da guda nawa dubu goma sha takwas so wannan wanda muke ciki fa kwaya ɗaya ne a cikin la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Allah ƙara mana imani wannan guda ɗaya ne a cikin dubu goma sha takwas malam ya ce wa salatu wa salamu ala muhammadin tsira da amincin Allah sabbata ga annabi muhammad al-muhammad ana nufin al-mahmud al-mashkur abin godewa shine muhammadu asalin sunan asalin an ce mutum wato al-muhammadu ana nufin mahmudun mashkur marra ba da marra abin godewa lokaci ba lokaci kamar al-mukarram ne ai wanda aka girmama shi aka daɗa ƙara zuwa aka daɗa girma shi ake ce shi al-mukarram al-mubajjal shi ma haka to ana ce da muhammadu fassarar muhammadu a muhammadu wanda yake da kyawawan ɗabi'u masu yawa wal muhammadu alladhi kasurat khisaluhun mahmuda wanda yake da halaye masu kyau ƙwarai da gaske to wa ya sa masa wannan sunan mahaifiyarsa na na aminatu amina ba amina ba mu ne muke cewa amina amma asalin sunan mai amina amina mahaifiyarsa ita ce ranar da ta haife shi ta sa masa wannan sunan amma da shiriyar Allah Allah ne kamar ya mata ilhaman ta sa masa wannan sunan shi sa suke cewa bi isharatin ilahiyya mahaifiyarsa aminatu ita ta sa masa da nuni na ubangiji tabaraka wa ta'ala muhammad manzo Allah ce ismi muhammad alladhi alladhi sammani bihi ahli sunana muhammadu wanda iyayena suka samun suna hadisin imam muslim hadisin sauban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mahaifiyarsa ce ta samun suna muhammad sayyidul arabi wal ajami ko shugaban larabawa su ne al'arab wal ajam duk wanda ba balarabe ba shi ne ajami yanzu kaga mu duk ajamawa ne ai bature ma ajami ne ba barbare ma ajami ne duk wanda ba balarabe ba an gane ko yau al'ajamu ghairul arabi al'ajamu ghairul arabi ba ajami shi ne wanda ba balarabe ba kowaye shi yana fata ana fahimta manzo Allah ya ce ana sayyidu walad adama wala fakhra li ni ne shugaban dan adam gaba ɗaya ba tare da alfahari ba hadisin imam tirmidhi da ibn majah da imam ahmad har ma da muslim ya ruwaito shi wa ala alihi da kuma iyalan gidansa al'al ana nufin ahal ne fa alihi din nan ana nufin ahalihi ne ahalul baiti ko to kashi ne aka yi tasirin haɗin kawai an gane ko yawwa ana yin taskirinsa da ohail al ana taskirinsa da ohail eh ohail alu fir'auna to shikenan akwai iyalan annabi ta hanyar wato nasaba akwai iyalan annabi al muhammad in an ce al muhammad ta hanyar nasaba kamar 'ya'yan aliyu 'ya'yan abbas shi ne ake cewa ali ali alu ali alu abbas 'ya'yan ja'far alu ja'far alu aqil an san da ja'far da aqilu gidansu daya babansu daya an gane ja'far da da waye da aqilu dukkanin annabi ne da haris ibn abdul muttalib haris dan gidan abdul muttalib to akwai jihar sababi kuma ma'ana addini idan an ce suwaye iyalan annabi ta hanyar addini al duk wani musulmi an gane ko duk wani musulmi mai tsoron allah da yake bayan ƙasa ina fata ana fahimta yawwa wa ashabihi da kuma sahabbansa ashab jam'i ne na sahib yanabi al ulumi to mun fara shiga kalmomi ko wa ashabihi da sahabbansa shiwa ha shi manzon Allah yanabi'a yanabi'a jam'i ne na yambu'a yambu'a in an ce yambu ana nufin ainul ma idan ruwa mabubbugan abu naba'a an gane ko naba'a bil ain yanabi'a mabubbuga kaman ainul ma inda ruwa yake fita to wannan mabubbugar ilimi kenan ashabihi sabon manzon Allah yanabi'al ulumi sai mu ce me ha ilimi mabubbugar ilimi eh mabubbuga ai idan shi ruwa an ce idan ruwa ne idan yana bubbugar da me ruwa mabubbugar ilimi shine yana bi al'ulumi wal hikami da kuma hikimomi hikami jam'i ne na hikima menene hikima al'ilmu bil ashiya'i alama hiya alaihi ka san abu a bisa yanda yake shine wane yana da hikima mana ya san abu kamar yadda yake wa ba'adu bayan haka falan ma ra'aitu kasiran min dullabil ilmi fi zamanina malam yace yayin da naga da yawa daga cikin ɗaliban ilimi dullabul ilmi daga ɗalib ne ana ganewa kuwa dullabul ilmi yayin da naga da yawa daga cikin masu neman ilimi fi zamanina a wannan zamani namu yajidduna yajidduna kukula ba yajiduna bane daga jadda ya jiddu ne ya jiddu na suna jid ka ji zaɓa larabe na cewa bil jid ya mal bil jid ma'ana yin suna ƙoƙari man jadda wajada ya jiddu na suna yin mai kenan za mu ce suna ƙoƙari suna himma suna ƙoƙartawa na ga da yawa wato ɗalibai suna sa'ayi suna ƙoƙari suna al-ijdad as-sa'ayu kenan ko awwa ilal ilmi wajen neman ilimi wala ya na amma ba sa isa daga wasala ya silu suna ƙoƙari suna neman ilimi amma ba sa isa wajen ilimin ya siluna daga alwusul ne an gane ko au min manafi'ihi wa samarati ko kuma suna ƙoƙarin neman amfaninsa manafi jam'i na manfa' samaratihi wato roman abu samara amfani duka dai amfani kawai za ku fassara shi manafi'ul ilmi samaratul ilmi amfaninsa da kuma romansa in an ce samara abinda idan kai za ka fa'ida yanzu wanda ya je karatu ya digiri ya gama ya samu digiri ba zai samu aiki ba to samarar iliminsa shine ya samu aiki wanda ya je karatu ya zai ci jarrabawa ya ci jarrabawa an ba shi kyauta samarar nan fasarar samarat ne mana yanzu in ka shuka bishiya samarar ta shine ƴaƴanta da ka shuka bishiya kai ta wahala kai ta mata bayi kai ta mata bayi ba an ce samarat ba me samarat ƴaƴanta abin da aka samu yanzu ribar ka ina ce mangwaron da ka bashi ruwa ba ƴaƴan mangwaron ne da ka cira ka ci ko ka sayar ba to shine samarar abu wanda ya je makaranta samarar iliminsa shine ya samu aiki sannan ya amfana da mutane kuma ya samu lada to da yawa ya ce akwai masu naga suna kokari wajen min manafi'ihi wa samaratihi neman amfanin ilimi da barwansa wahiyal amalu bihi sai fassara mana amfanin ilimi shine aiki da shi wannan shiru da yaɗa shi al'amal aiki wannan shirin da yaɗa shi kenan yana daga cikin amfanin ilimi in mutum ya yi ya me ya yaɗa shi amma ya ce mai yuhramun sai ake haramta musu an gane ko yuhrimun ko yuhramun kamar min babi hasiba kenan daga alhirman malam yana nuna mana cewa daga cikin ɗalibai akwai wanda suna ta ƙoƙari su nemi ilimi samu amfanin sa amma an haramta musu shine hormon to me yasa aka haramta musu me aka haramta musu manafi da samara me yasa lima annahum akhtau tara'iqahu saboda sun kuskure daga khata ne ba akhtau sun kuskure tara'iqahu jam'i na tariqa ma'ana mutum yazo yana neman zai je guri ya, ya kuskure bai samu hanyar ba ɗalibai da yawa suna neman ilimi suna kuskure hanyar zai bayani wa taraku shara'itahu kuma sun bar sharadi shara'itahu sharuɗan ilimi wanda su ne za a faɗa a cikin wannan littafi an gane wa taraku shara'idahu sun bar me sharuɗin ilimi wa kullu man akhta at-tariqa dalla duk wanda ya kuskure hanya ku ai zai bata wa kullu man akhta at-tariqa dalla zai zama cikin dalala kenan wala yanalu al-maqsuda qalla aw jalla bare samu almaksuda abin nufi daga kasdu ne an gane kasdu ko wala ina almaksud bare samu abin da yake nufi ba kalla kaɗan yake a jalla tunda ka kuskure hanyar ilimi to ba ka samu ba ana nufin sagura au azuma karamin nufi ne ko babban nufi ba za ka samu ba wala yanalu almaksuda qalla aw jalla to sai mala yace arattu wa ahbabtu an ubayyana lahum arattu sai na yi nufin daga irada ne arada yuridu na yi nufin wa ahbabtu kuma na so daga ahabba yuhibbu arattu na yi nufin wa ahbabtu kuma na so an ubayyana lahum tariqat ta'allumi in bayyana musu hanyar neman ilimi wato ya ga mutane a zamaninsa suna neman karatu suna kokari amma sun kuskure da haka sai ya yi nufin ya bayyana musu hanyar me neman ilimi dariƙar ta'allumi hanyar neman ilimi a wata nuska dariƙar ta'alim an gane ko yawwa dariƙar ta'allum ko dariƙar ta'allum alama ra'aitu fil kutubi a bisa gwargwadon abin da na gani a cikin littattafai alama ra'aitu fil ma'ana zai muku bayani ne a bisa abin da ya gani a cikin littattafai shi malamin wa sami'aitu min asatizi kula wa sami'aitu kuma naji min asatizi kun san ustaz ko malam asatizi malaman shi ulil ilmi wal hikami mabuta da hikima haji duk malami da kaga ya zama malami sai yana yin abinan ne da ilimin malaminsa da ya koyar da shi masu ilimi masu masu masu hikima an gane ko asatizi kun san ana cewa asatizati ko shi kuma sai ce me asatizi di ya halatta ko asatizati ko asatizi an gane ko asatizi jam'i ne na ustaz asatizi jam'i ne na me ustaz to ya zama asatizi ya zai zama mudafun ne ila ya ilmutakallim kenan an danganta shi zuwa ga ya ilmutakallim ya ce raja addu'a ili ina fatan raja ina fatan wato a mun addu'a malam kaji ya yi wannan littafin ne don a yi masa addu'a mutum yana yin karatu ya samu ilimi ya koyar da wanda a yi mai addu'a raja addu'a ili saboda ai mun addu'a min raghibina daga masu mai ragaba mai ragaba kwadai san ilimi duk wani mai san ilimi raghib ne min raghibina daga masu mai yawa masu san ilimin masu neman karatu fihi ai fil ilmi al mukhlisina masu mai ikhlasi a ciki bil fawzi sai mun addu'a in samu rabo alfauz faƙad faza fauzan azima rabo shine azzafru kenan alal murad wal khalasi fi yawmiddin la ilaha illallah da kubuta al khalas kubuta al khalas da kubuta fi yawmiddin ran tashin alkiyama ba'ada ma ba'ada mastakhartu Allah ta'ala fihi bayan na ba wa Allah zaɓi na yi istikhara ba da masakhartullah ta'ala fihi bayan na ba wa Allah zaɓi fihi a cikin wannan aikin akramaka Allah ai da ko baka ba da zaɓin Allah ba ma ibada ne ilimi da karantarwa ba sai an yi istikhara ba amma saboda tsoron Allah su da takawansu da ikhlasin su malamai irin na da wai ka duba littafin zai rubuta sai istikhara an san istikhara ko ba wa Allah zaɓi akan yin aiki wani aiki ko neman wani abu istakhartu Allah ta'ala bihi wato a cikin wannan wasammaituhu na sa masa suna ta'alimul muta'allimi sunan littafin koyar da mai neman karatu al muta'allim maf'ulun awwal ne lit ta'lim maf'ulun lahu sani kuma dariqat ta'allumi ta'alimul muta'allim dariqat ta'allum koyar da mai neman karatu hanyar karatu waja'altuhu fusulan na sanya littafin ya zama fasali fasali ga sunan ها نفرقو فصل في ماهية العلم والفقه وفضله فصلي نفرقو كنا فصلي أكن حقيقة علمي da fiqihu da falalarsa faslun fi niyyati halat ta'allumi fasalin da yake magana akan niyya lokacin neman karatu ana ganewa faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustazi fasali da yake magana akan zaben ilimi da kuma malami shariki da abokin karatu wasabati alaihi da tabbata wai karatun ma sai ka zaɓi ilimi sai ka zaɓi abokin karatu da in ka haɗu da malalaci sai nuna maka lalaci ya koya malalaci wasabati alaihi da tawwama ana son karatu a dawwama jama'a eh sabat jama'a ana so a mutu ana neman ilimi faslun fi ta'zimil ilmi wa ahlihi fasali da yake magana akan girmama ilimi da masu ilimin faslun fil jiddi wal muwazabati wal himmati fasali da yake magana akan himma aljid ko kokari man jadda wajada wal muwazaba me muwazaba lazimta wal himma da himma faslun fi bidayati sabqi wa qadrihi wa tartibihi fasali da yake magana akan fara karatu rigaye as-sabqi kamar musabaka ka yi kokari wai so ake kana karatu ka yi maza maza ka yi ka iso wani e da tsere kwarai kuwa watar cibihi da tsara shi faslun fi tawakkuli fasali da yake magana akan tawakkuli wajen neman ilimi faslun fi waqti tasili fasali da yake magana akan lokacin neman at-tahsil hassa da yuhassil at-tahsil tahsilul ilm neman ilimi eh at-tahsil ba nema lokacin neman faslun fi shafaqati wa nasiha tausayi da nasiha ash-shafaqa tausayi wa nasiha faslun fil istifada fasalin da yake magana akan neman fa'ida din mai neman karatu yana neman fa'ida ne faslun fil war'i halat ta'allumi fasali da yake magana akan taka tsantsan shine alwara' an gane alwara eh tsantseni kada ɗalibin ilimi ya zama ya wulakanta kansa yana shiga halin haram yana aikata abubuwa na ƙazanta faslun fi ma yurisul hibza fasalin da yake magana akan abinda hadda take gadarwa wa fi ma yurisul nisyan da kuma mantuwa abinda take jawowa ko kuma ka ce me yake sa a yi hadda me yake sa a yi mantuwa malam zai mana bayani abin da yake karfafa hadda in mutum yana so ya hadda kuma zai mana magana akan abin da yake kawo mantuwa faslun fi ma yajlibu rizqa fasalin da yake bayani akan me yake jawo arziki wa ma yamna'uhu me yake hana arziki wa ma yazidu fil umri fasali da yake magana akan me yake kara tsawon kwana shine yazidu fil umri abin da yake me wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqasu min umrihi illa fi kitab al umru ana nufin me yes shekaru wa ma yanqusu da abin da yake rage shekarun mutum kaji wa ma tawfiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilayhi hunib ina neman tawfiki a gare ga Allah kuma gare shi nake komawa faslun to zai fara na farko ko fi mahiyatil ilmi wal fiqh wa fadlihi fasali da zai mana bayani akan mahiya ku kula mahiya haƙiƙa faslun fi mahiyatil ilmi fasalin da ke magana akan me haƙiƙanin ilimi shine mahiyatul ilmi wal fiqh da haƙiƙanin fiqhu wa fadlihi da falalatasa na falalan dukansu gaba ɗaya da ilimi da fiqhu haƙiƙanin ilimi a da kuma fiqhu fahimtar addini kina yana so mana bayanin fadlul ilmi wal fiqh dan ya kwadaitar da mu ga masu neman ilimi sannan bayanin haƙiƙanin yadda ilimin yake saboda kada mutum ya je ya kama abin da yake jahilci ne ce ilimi yake yi ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sallallahu ta'ala alaihi wasallam talabul ilmi faridatan ala kulli muslimin wa muslima sai ya fara littafinsa da buɗe hadisi manzo Allah ya ce neman ilimi farilla ne akan dukkan musulmi namiji da musulma mace wannan hadisin ibnu maja ne akwai lafazin dalabul ilmi farida ala kulli muslim wannan shine yafi inganta ku kula dalabul ilmi faridatan ala kulli muslimin wa muslima malaman hadisi suka ce yana da rauni amma wanne ne yafi kyau dalabul ilmi farida ala kulli muslim an gani um, riwayar anas ibn abdulbar ya kawo shi a cikin jami'in bayanin ilmi wa fadlihi imam al-bayhaqi a cikin shabul iman abu ya'ala ya kawo shi a cikin al-musili a cikin musnad da imam dabarani a cikin al-ausad abu nu'aym a cikin al-hiliya da imam al-bazzar kuma yana da shawahid da yawa duk da cewa hadisin yana da makal an ce makal mana akwai abin cewa shine raunin da na gaya muku amma yana da hanyoyin ya inganta wanzan Allah ya ce kenan neman karatu me me hukuncin neman karatu kenan kaga duk wanda yake so ya zauna lafiya a rayuwarsa ya bi abin da annabi ya faɗa yi karatu talabul ilmi fariḍa neman ilimi farilla ne akan dukkan wani musulmi dole ne karatu dole kenan Allah ya ba mu ikon yi ilam malam yace annahu la yuftaradu ala kulli muslimin wa muslima talabu kulli ilmin ba a farlanta ba la yuftaradu bai zama farilla ba daga fard ne ba ya zama farilla ba akan dukkan musulmi da musulma talabu kulli ilmi ne duk wani ilimi an gane kun ga hadisin kenan ba yana nufin neman kowane ilimi dole kowane ilimi ba kulli ilmin bala bal yuftaradu alaihi talabu ilmi hali to malam yace abinda aka farlanta wa musulmi namiji ko mace ya nemi ilm ilmul hali me ilmul hali ilmul tauhid kun san ilimin tauhidi ilimin ta Allah da ilimin fiqh ilimin sanin addini abinda ake nufi da ilmul hal anan yuftaradu alaihi ilmul hal shine ilimin me tauhidi ko shine na dole da fiqh sanin addini kenan kaga ilimin kaza ilimin kaza duk ilimin da ba ilimin tauhidi ba ba ilimin sanin addini ba ba dole bane amma wanda ya zama dole akan shi mutum shine ilmul hal me yasa aka ce da shi ilmul hal saboda wai halin da dan adam yake iya fadawa akan sa na kafirci ko musulunci ko imani sallah za ta wajaba a gare shi kaga dole ya nemi ilimin ta zakka za ta wajaba a gare shi dole ya nemi ilimi da sauransu cikin al-ahwal ba wai ilimin halin da yake fuskanta ba shi ake nufi ba ba shi mai ta'alimi yake nufi ba ilam annahu la yuftaradu ala kulli muslimin wa muslima an gane ko dalabu kulli ilmin bal yuftaradu alaihi dalabu ilmi alhal kama yuqalu kama yadda ake cewa afdalul ilmi ilmul hali afdalul ilm ilmul hal haka malamai suke cewa mafi falalan ilimi shine ilmul hal yanzu kenan idan kaga a karatu an ce afdalul ilmi ilmul hal me ake nufi kenan yawwa mafi falalan ilimi a duniya shine ka nemi ilimin tauhidi da fiqh to ba a gane tauhidi da fiqh kuma sai an karanta qur'ani jama'a shine tushen tauhidi shine tushen fiqh da haka mutum ya fara sanin alqur'ani sai sa daga yaro yana tashi kafin a ce masa kaza kaza to sai a fara dora masa qur'ani bayan ya san kalmar shahada wa afdalul amali hibdul hal afdalul amali mafificin aiki shine kare hali hibzul hali menene menene menene hibzul hal ka kare halinka min ad-daya'i wal fasad kada yanayinka ya zama ka bata a addini ko rayuwarka ta lalace wa afdalul amali hibzul hali wa yuftaradu ala muslimin talaba ilmi ma yaqa'u lahu fil hali ana ku ganewa wa yuftaradu an farlanta alal muslimi akan musulmi talabu ilmi ma ya lahu fil hali ya nemi ilimin abin da ke faruwa a gare shi ko zai auku a gare shi a halin da yake ciki talabu menene talabu ilmi ma ya lahu fil hali fi ayi halin kana a kowane hali ya kasance kuwa kowane yanayi ne to sai ka nemi ilimi fa innahu la budda lahu min as-salati kun ga na ɗaya ba makawa dan adam sai yayi sallah fa yutaradu alaihi ilmu ma yaqa'u lahu to sai aka farlanta masa abin da zai faru a gare shi fi salatihi na sallarsa tunda dole za ka yi sallah to sai aka farlanta maka dole ka nemi ilimin me yin sallah zan maimaita فإنه لا بد له من الصلاة دولي صلى فيفترض عليه علم ما يقع له في صلاته aka farlanta masa ya nemi ilimin abin da zai faru gare shi a cikin sallarsa bi kadri ma yu'adda bihi fardu salati bisa gwargwadon abin da zai sauke farillan sallarsa bi kadri ma yu'adda bihi me ma yu'adda abin da zai zo da shi fardu salati wa yajibu alaihi ilmu ma ya lahu wajibi ne gare shi ya nemi ilimin abin da zai faru gare shi bi kadari ma yu'addi bihi alwajiba a yu'addi bihi alwajiba a bisa gwargwadon abin da zai sauke wajibi yanzu sallah wajibi ne a gare ka in kana da kuɗi zakka wajibi ne ka san ilimin zakka tauhidi da ta Allah wajibi ne dole ne a gare ka to dole ka nemi ilimin tauhidi ba za ka yi sallah ba sai ka yi ƙur'ani to dole sai ka karanta ƙur'ani wa yajibu alaihi ilmu ma ya lahu bi qadri ma yu'addi bihi alwajiba ka nemi ilimin abin da zai faru gare ka bisa gwargwadon abin da zaka sauke wajibi li'anna ma yutawassalu bihi ila iqamati alfardi saboda duk abin da ake tawassuli ma yutawassalu ake zuwa gare shi tawassuli duk abin da ake tawassali bihi da shi ila iqamatul fardi wajen tsayar da farilla to ya kunu fardan to shi ma fa farilla ne abin da ake nufi bai zai yi ka tsayar da sallah ba sai kayi ilimi yanzu sallah ai wajibi ce ko sallah wajibi ne tayyib to da me za ka tsayar da sallah sai da ilimi to duk abin da zai kai ka ka tsayar da wani abu wajibi hanyar da zaka bi ka kai ka tsayar da wani wajibi to shi ma wannan abun wajibi ne shine li'anna a ma yutawassalu bihi ila iqamatil fardi duk abin da shi za a bi a tsayar da farilla ya kunu fardan to shi ma farilla ne yanzu ba za ka je hajji ba sai da kuɗi zuwa hajji me wajibi ne to kenan dole ne ka nemi kudin da zai kai ka hajji tunda ba za ka yi sufa ka tafi ka je ka dira ba ina fata ana ganewa ma la yatimmul wajibu illa bihi fa huwa wajibun shine ka'ida ma la yatimmul wajibu illa bihi fa huwa wajibun duk abinda wajibi baya cika sai da shi shi ma me wa yajibu alaihi ilmu ma yaqa'u lahu biqadri ma yu'addi bihi alwajiba لأن ما يتوصل به إلى إقامة الفرض يكون مه فرضا وما يتوصل به abinda kuma ake tawassuli da shi a kai gare shi ila iqamatul wajibi shi ma wa yakunu wajiban abinda zai kai ka farilla farilla ne hanyar da za ta kai ka wajibi wajibi ce wa kadhalika fi sawmi wa zakati haka hukuncin yake a cikin azumi da zakka in kana lahu malun idan har kana da dukiya walhajji da hajji in wajaba alaihi idan har ya wajaba a gare ka idan har hajjin ya wajaba a gare ka dan ba kowa ya wajaba a gare shi ba sai wanda yake ya girma ya kai balaga kuma yana da dukiya wa kadhalika fil buyu'i haka a cikin kasuwanci al buyu' daga al bai'u ne al buyu' jam'i ne na al bai'u wa ahalla Allahu al bai'a wa harrama riba al buyu'u ana nufin me kasuwanci saye da sayarwa in kana yattajiru in kana yattajiru daga tijara ne idan yana yin kasuwanci dan tijara ne mana dan kasuwa ne yana fata ana fahimta yawwa um, to shikenan sai malam ya ce kila li muhammad bin al-hasan Allah ala tusannif kitaban fi zuhuri an ce wa muhammadu bin al-hassan wani babban malami an gane ko yawwa da Allah ba za ka rubuta mana tusannif tasnif me tasnif ana ce ai ya sannafa littafi ana nufin ya me ya rubuta littafi ba za ka rubuta mana littafi ba tusannif tusannif kitaban fi zuhudi akan gudun duniya malam ba za ka mana littafi ba da yake magana akan wato gudun duniya ya kai akar makalla قال صنفت كتابا في البيوع قال sai ya ce waye kenan kenan wannan babban malami Muhammad bin Hassan ya ce a sannabtu kitaban fil buyu aina rubuta littafi akan me me buyo kasuwanci an ce ya rubuta littafi akan gudun duniya sai ce na rubuta littafi akan kasuwanci yani abin da yake nufi az-zahidu ka san waye mai gudun duniya huwa man yataharrazu an shubuhati shine wanda yake kiyayewa shine yataharraz az-zahidu shine wanda yake kiyayewa an shubuhati akan dukkan shubuhohi az-zahidu man yataharraju an man yataharraju in an ce shubuha abu mai rikitarwa kai wanda kaka zo mana da shubuha rikita mai kama da juna daga shabihun ne yushbihu kaza shine shubuhat wal makruhati mai gudun duniya shine mai kiyaye dukkan abin ki ash-shubuhat abu mai rikitarwa mai kama da juna wal makruhati ababen ki fitijarati a cikin kasuwanci malam kaji malamai wai ya rubuta littafi akan gudun duniya ce a yau mai gudun duniya ai shine mai kiyayewa dukkan wani abu mai rukutarwa da abubuwan ki a cikin harkar kasuwa in ka koyi kasuwancin da na koya ma ka koyi gudun duniya wa kadhalika yajibu fi sa'iril mu'amalati wal hirafi haka ya wajaba a cikin sauran mu'amaloli walhirafi da sana'o'i an gane alhiraf jam'i ne na alhirfa as-sana'i jam'u hirfa yawwa walhiraf sana'o'i wa kullu man ishtagala bi shay'in minha da duk wanda ya shagalta da wani abu na wannan na kasuwanci da sana'o'i yuftaradu alaihi ilmat taharruzi to an farlanta a gare shi ya nemi ilmin me a taharrur na fassara kiyayewa anil harami daga haram fihi a ciki wa kadhalika haka kuma yuftaradu alaihi ilma ahwalil qalbi an faranta masa ya san ilimin halin zuciya halin zuciya ɗabi'ar dan adam me yake gyara zuciya me yake bata ta yuftaradu alaihi ilma me ahwalil qalbi halin zuciya min tawakkuli na tawakkuli mutum ya nuna gajiya wasa ga Allah ya dogara ga Allah ya ce tawakkaltu ala Allah na dogara ga Allah wal inabati al inaba arruju'u ila Allah ta'ala komawa ga Allah tawakkali dogaro ga Allah al inaba komawa ga Allah wal rida da yarda fa innahu waqi'un fi jami'il ahwali to wannan mai afkuwa ne a cikin dukkan halaye waqi'un fi jami'il ahwali mai afkuwa ne mai faruwa ne a cikin dukkan yanayi to za mu dakata anan insha Allah abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuɓin harshe muna neman Allah ya mana rangwame ya mana afuwa wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wannan shine darasi na farko a cikin wannan littafi ta'limul muta'allim tariqut ta'allum na babban malami burhanuddin ko burhanul islam az-zarnuji wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh